أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر قدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وشدة الباقي على زال إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصاري والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقدار فريد الدهري على الإلاك هاتم الأتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاجي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والشكر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد بجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله أينما كانوا وأينما سكنوا من قات إلى قات يا همة شيء هجري لنا بهذا المهدر والكعبه بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على إليه العظيم الحمد لله والعبد لله وما ذيكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari da biyar daidai muna godiya wa ubangiji da Allah ya sa mu kai zaɓe lafiya kuma Allah ya sa mu gama lafiya kuma Allah ya zaɓa mana abin da zai zama mafi alkhairi gare mu min fadali rasulillahi wa min fadali sayyidina rasulillahi an ya ummana bil barakati wal amni wal suturi wal kamali wal ma'rifati wal yaqini wat tasdiqi wal lutfi wal rushd wal hidayati wal manni wal minnati bi jahi rasulillahi Allah ya kawar mana da abin da muke tsoro bi jahi rasulillahi wa martabatihi wa bi kaunihi abdan li rasuli لله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله الحمد لله كثيرا الحمد لله بنعمته تتم الصالحات sauran da zamu yi kuma Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya mun gode mun gode mun gode wa Allah mun gode mun gode mun gode wa Allah mun gode mun gode godiyar da ba adadi wanda alhamdulillah mun gode wa Allah abinda zamu ce kenan yanda kasar ta zauna lafiya babu wutan da ba a kunna ba amma Allah ya kashe kuma wallahi tallahi mutane su san wallahi mutuwan wannan bala'in wallahi addu'a ne addu'a ne shi yasa duk wa'annan abubuwan Allah ya takula din su aka zauna lafiya eh addu'a ce kuma gaskiyar lamari ba abin da zamu cewa Allah wallahi sai dai mun gode eh eh duk wutan da aka kunna a Najeriya Allah ya kashe eh Allah ya kashe eh kuma mun gode wa Allah wannan shine hadafin mu shine manufan mu eh gurin da zai dan mun motsa shi ma ba zai tasiri ba albarkan annabi albarkan sayyidina rasulullahi alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode, Allah mun gode. Waka zalika, sa'ala sa'idina razillahu an aidan li talabati an ma'ana hadil ayatul karima. Mun yi magana ne akan zamu yi magana akan mulkin Sulaiman. To, mulkin Sulaiman mulki ne wanda yake Allah ya bashi mulki wanda ya roƙi Allah kuma kar a ba wani a bayan ƙasa. La ya bagi li ahadin min ba'di. Allah ka bani mulkin da Allah ya bani su to kar a ba wani kuma a bayan ƙasa. Ba wanda zai yi mulki irin na Annabi Sulaiman. Babu. Kowaye zai yi mulki saboda wannan addu'a. To Allah maɗaukaki ya ba da annabi ya ba wa annabi Sulaiman an wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abd innahu awwabun Allah ya ba wa annabi Dawud Sulaiman ɗansa ni'mal abd ma dalla da wannan bawan innahu awwabun duk lamarin sai ya koma da shi wajen Allah ne qailan an tambaye shi Tijani me yasa hakan wannan kalma wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abd innahu awwabun قائلا ما حكم الحكم في قوله تعالى menene hukuncin ubangiji da yace isquri da alayhi bil ashi safinatul jihad safinatul jihad ce al ishkal fiha ishkalin da yake ciki na min nisyanu alladhi waqa'a minhu lis salati hatta fata waqtaha domin annabawan da suka wuce duk annabawan da suka wuce ba wanda yake hada sallan asuba azhar la'asar magariba isha babu kowane sallah da yake kowa sallah da yake annabi muhammadu ne aka tara masa sallolin gaba ke daya saboda haka kowane annabi ya sallansa ya shiga cikin sallan an ba annabi muhammadu wannan sallan asuba daban ne annabi ɗaya ne kuma sallan kenan sallan la'asar azhar daban ne shi ma wanda aka ba sallan shi ne sallan la'asar shi ma daban ne annabin zamanin shi ne sallah ɗaya ake yi magariba haka isha'i annabi muhammadu ne aka tara wa al'umma gaba ɗaya aka ce ku ci bulus shi yasa suka ƙara zama kuntum khayra ummati duk sallan an yi sallan annabawa ne gaba ki ɗaya amma duk sauran annabawan ba wanda yi wannan sallah ba wanda aka ce ya yi azhar ya yi la'asar ya yi isha'i ya yi magariba ya yi isha'i babu shi al'ishkar da min nisiyar sata alazi wa kanin risata ta fata wa kata a cikin maganar rikicin izuri da alai bil ashi a sati natal jihar wato a yammaci ne ake cewa an kawo masa dabbobi yana kallon su har lokacin sallah ya wuce shi to wannan shine rikicin izuri da alai bil ashi a sati natal jihar dokuna ne aka turo masa yana kallon su yana kallo ana wucewa da su saboda wanda za a yi to shine har sai lokacin sallah ya wuce shi sai shautu ya ne ce a wala sai ulan nabi alaihi salatu wassalam an yashtagilu an amrul lahi bi ghairihi baya yuwa annabin Allah ya shagala ga duniya yamanci da al'amarin ubangiji wala ta ta'ata lahum al-ghaflatu an hadar al-ilahiyya baya yuwa hadaran annabawa a ce akwai wani abin da ya ɗauki masa hankali hatta ta foto hukuki ha har a ce haƙƙin da yake kansa bai iya yi ba wani iskalu aidan an kaulihi abin da ya ƙara rikitarwa faɗa fika mashan da suki wal anak wa zalika wannan kalman fasadu fil ardi barna ne ma a bayan ƙasa fala ya ta zuhurul fasadu fil ardi ala yadin nabi baya yiwa a yi wani abubuwa da ya faru a ce a zamansa na kasuwa ne da ma'ana harkan da yake yi da wannan shi ne baya zuwa da fasadi fil ardi ala yadin nabi a hannun annabi ya kawo barna bayan ƙasa baya yiwa to wal jawabu amsan abin da shajja ne ce an iskalil awwali akan iskalin nan na farko anna sayyidina sulaimana annabi sulaimanu alaihi salatu wassalam kana fi jayatin ri'ayati yana cikin isa matuƙa na kiyayewa li adabil hazarat ilahiyya saboda annabi ne yana da cikakken lura da adabul hadarat ilahiyya kama huwa sha'anun nabi alaihi salatu wassalam wannan sha'ani ne na annabawa la ya gafulu na anillahi barfata aini baya yiwuwa wani annabi ya rabkana ga abinda Allah yake nufi da shi ko da kiftar ido ne saboda haka balle a ka masa wani duniya ya mance saboda duniyan ya mance da abin da ake ciki baya yiwuwa haka wa fatatu salatul asri sallar asar ta tsere masa lishtigali da arzil jihadi saboda wai an kawo masa dabbobi yana kallo wa kana hunaka fi da'atin azimacin ai a nan gurin yana cikin biyayya ne mai girma inna ma kana mu'iddan lahalil jihadi ai yana tattali ne lil jihadi ga yaki fi sabilillahi fa kana turadu alaihi wannan tsayuwansa ana haɗa masa dabbobi saboda yaki waya zaru fi shi'uniha yana kallon su da ajal jihadi saboda yaki wal jihadi min a'zam al qurabati ai yaki yana daga cikin mafi kusanci fi jami'in shara'i cikin dukkan shari'o'i fakana fi waqati fi waqati arabaha alaihi a lokacin da yake tsayan wa ake tura musu dokunan to ai yana cikin da'atullahi ne azimati sai na kana yanzu fi shanil jihadi domin ai yana tsayawa ne yana sauraron jihadi hmm fa wa fi jihadi al-haqiqi to amma shi yana cikin jihadi ne na hakika wa illam yakun wa waqa'a yujma'u ko da a wannan lokacin baya yaki na takobi li'annan nazaru fi amr al-jihadi domin kallonsa cikin al'amarin jihadi wasu galihi bihi da shagalansa sai ya rahutul jihadi hakiki ya koma yana cikin jihadi na hakika ya shaɗa lauƙaulu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la zala abdun fi salati ma dama yanzuru salat mutum bai gushe ba yana cikin sallah matukan na na ma la zala al'abdu fi salati ma dama yantaziru salati eh mutum bai kushe bai na cikin sallah ma ma dama yana sauraron sallah to kaga kenan ashe maganan da aka yi cewa ya shagala idan nuna waɗansu abubuwa yana kallon su ana shiryawa to in ma yana hakan ne to abin da shi ne ba da amsa ai yana cikin sallah ne bai gushe ba cikin tsarin Allah yake ciki domin min azan liqrabati a cikin kowane shari'a saboda mutanen da yake tare da su dole sai an kira su zuwa ga bautawa Allah kuma dole sai waɗansu yi jayayya da su to wannan jayayyan shi yasa ai kaga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajana min jihadil asgari ila jihadil akbari mun dawo daga kankanin yaki zuwa babban yaki sai aka ce wa ma jihadul akbar ya rasulallah wani yaki ne babba sai ya ce jihadun nafsi eh jihadun nafsi yi yakin zuciya wannan huwa azama jihadin kaga ashe kaga wannan shine jihadul hakiki wancan yakin na da ka da ka bai kai wannan ba wannan kullum kana cikin sa ne saboda babu wani abu a duniya wanda ya kai gyaran zuciya babu wani abu a duniya wanda ya kai gyaran zuciya shi yasa gwargwadon yanda zuciyarka ta gyaru gwargwadon yanda Allah zai kalle ka gwargwadon yanda zuciyarka ta gyaru gwargwadon yanda Allah zai shiga zai shige ka gwargwadon yanda zuciyarka ta gyaru gwargwadon yadda Allah zai karɓe ka gwargwadon yadda Allah zai mu'amala da kai shine mu'amalan muwala ai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun saboda sun yi aiki can kuma Allahu waliyul ladzina amanu saboda ya tsare musu ya tsare musu kaga wannan shine muwala ka jibanci lamarin Allah da takurar da kanka saboda ka yarda da abin da ya shirya shi kuma ya sakan maka da kansa saboda abin da yake nufi da kai eh in ka yi aikin zai ce maka zai maka godiya to wannan shi ne waƙada sallallahu alaihi wasallam manzala ya ce fi man salla wa jalasa fi makani mutumin da ya yi sallah ya zauna a gurin da yake yanta jiru salatul ukhra yana sauraron sallah fil masjid a masallaci fa fi salati a cikin sallah yake Ƙala ya sake fa zalikum ribatu wannan shi ake kira ribadi intizaru salati ila salati fa qala ha salasa manzo Allah ya faɗa so uku war ribadu abinda ake nufi da ribadu ma'lumun sananne ne fadalu bil ahbari ya yazo da labarin fadalansu cikin labari kazahara min haza sai ya bayyana daga wannan annan surata ɗati shi sura na biyayya wa nazari fi tahiyyati cikin sauraro na tsara abu ma ya taƙaddama haminin shu'uni abin da ya gabatar daga sha'anin da ake yi na jihadi fi ma hiya mutajatun ilayhi abin da ake buƙatuwa ne zuwa gare shi annan najira fiha mai tsayawa ya shirya wannan kalwaki fi tilka da'aci shi ma daidai yake da mai ribati eh daidai yake da mai intizaru salati ila salati daidai yake to wannan shine shau tijani ya faɗa nafsuha ainan bi ainin ma'ana harfan bi harfin yawwa fakana sayyidina sulaiman alayhi salam sayyidina sulaiman alayhi salatu wasalam fi nazari fi sha'anil khayl sauraron sa da ya tsaya ana tafiya da dokuna ka annahu waqifun fil jihad fi sabilillah kamar yana cikin tafiya ne a cikin yaki yana tsaye wato yana shirye-shiryen yaki ne fi sabilillah wal waqifu fil jihad wanda ya tsaya a wajen yaki iza tsara alaihi min shiddatin suyufi ba'adu sawi idan wani rafkanwa ya same shi a cikin yana cikin ana yaki da shi da takobi hatta fautar salati har sallah ta wuce masa nisiyanan saboda mantuwa la lauman alaihi shar'an babu zargi a kansa a cikin shari'a fakar kada sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya faɗa yau handakin ranar handaku hina kana fi mawqi'atil jihad lokacin yana yana wajen yaki wa fatar salatul asri sai sallar asar ta wuce masa kala yace shagaluna an salatul wusta saboda fada sun shagalantar da mu ba su bar mu mun iya yin sallah ba saboda kai hari da ake yi manzo Allah ce shagaluna an salatul wusta sun shagalantar da mu ba mu iya yin sallar wusta ba wannan shine wasu suka ce salatul wusta ita ce salatul asr wasu suka ce salatul wusta ita ce salatul maghrib asuba subhi wasu suka ce salatul wusta ita ce salatul isha'i saboda wannan sabani arada anna zalika yana nufin wannan kana minhu nisyanan ai ya kasance daga manzalla wajen mantuwa ne da shiddatu wa qasiyuti saboda yawan kai sare-sare fawa fi zalika shi cikin wannan innama wa istigalin bid'atin an ta'ati shagala ne bid'atin da bin Allah an ta'ati cikin bin Allah wastigalu bima huwa lillahi kuma shagala ne da aikin da yake na Allah ne amma huwa lillahi kuma abin da yake na Allah fala lauma alai fi haza babu zargi cikin wannan innama ya qaul laumu alai abin da zai kasance a samu zargi a kansa lau kana nisyani li al-istigali bi huzuzi da ya shagala yana kallo ne kallon sha'awa eh da me ya samu me ya samu wannan wannan duk dukiyar nawa ne misali wannan duk dukiyar nawa ne yana ganin kyansu suna daga masa to wannan gabaki daya to za ce ya samu laifi wa shahawati nafsihi yasbitu alayhi al-itab to abin da zai tabbata za a zarge shi hina izin a wannan lokacin wawa inna ma kana amma ya kasance tun jihadi lillahi ta'ala a cikin ɗaukaka kalmar Allah ne ka kabiyarci yi sallallahu alaihi sallama kaman kabiyar manzo Allah fi yomi handakin a yomi handakun sawa'un bi sawa'in kenan suma anna hunaka nuktatun sannan akwai waɗansu kuma akwai wata fa'ida nuktatun shi ne fa'ida eh maimakon fa'idatun yawa la ya ta'aƙalu ha illal akabiri ba kowa yake gani ya gane ba sai manya wai annal akabira shi man akabira lahum sadamatun su manya suna da wani sadma min kuwati tajalli na ƙarfin tajalli ne sadawati jalali wanda abin yake zuwa musu sadma ne kamar rotsi kenan wanda abin yana zuwa musu min kuwata tajalli saboda karfin tajalli bi salawati jalalihi saboda timbe na jalalan ubangiji fa rubbama abrata bihim zai yiwu an samu sakaci tare da su tilkar sadamati an nazari fi gari tilkar fa'aci yana kallon wannan sadma sai ya toshe masa gabarin wannan da'an allati hamma fi hadi kuwata tajalli saboda ƙarfin tajalli da yake zuwa masu li'annal matsaluba abun nema minhum daga cikin su cikin hadarati cikin hadara mura'atul huquqil awqati shine kiyaye haƙoƙin lokaci fi kulli anin a kowane lokaci la yaghfuluna an haqqin ba sa rabkana an haƙƙin daga haƙƙin min al daga cikin haƙoƙi wa qad taqa lahum lammatun wannan min kuwatu sultan wannan lamma shi ne kaman eh me eh me Allah ke fada in tanibu ka ba ira matan hauna ankum na eh wanda kirkum in tajtanibu kaba'ira ma tanawun ankum nukaffir ankum sayi'at wa nadkhilukum madkhalan karima to akwai illal illal lamam to lam lama lamatun din eh ana gafartawa illal lamam yawwa min quwwatis sultani tajallil ilahi saboda ƙarshen tajalli na Ubangiji fatusiru fi gafalatun wannan ana sa suna yin tuntube na rafkanuwa an da'ati daga da'a allati ta ci ba'adu wanda take zuwa baya fayan biyu wa kata lokacin ta yana yana shudewa wa hum zahiduna anha suna gushewa duk wata ma ma hum fihi saboda karfin abin da suke ciki wa min ajli qadiyati yana daga cikin wannan ƙabiyan sawo sallallahu alaihi wasallama rabkano manzo Allah hatta sallahu fi rubaiyati manzo Allah yayi sallama a raka'a sallah mai raka'a hudu min isnataini daga raka'a biyu hatta na ba hu zuliyadaini har zuliyadaini ya tunatar da shi fa qala ya rasulullahi ya manzo Allah a kasarta salatan amna sita ya rasulullahi ya rasulullah sallamun nan an mai da ita ruba'iyya amin an mai da ita an mai da ita kasaru ne ko kuma kamance kala sai manzo Allah ce lam tuqsar wa lam wa lam ansa ba a mai da ita ba kasaru ba kuma ban mance ba a habarahu awwalan sai ya bashi da hukunci na farko an hukumin shar'i daga hukuncin shari'a ya fara anna takashira fi salati domin kasaru a cikin sallah lam yanzil alai lam yanzil alai ba saukar masa ba wala umira bihi ko ba a bashi umarni ba faliza kala saboda haka manzo Allah ce lam tuqsar ba a ba ban yi kasaru ba wa qawluhu wa lam amsa da fadinsa kuma ban mance ba a habara an zuhudihi ya ba da labari ne ga zuhulin an tamanil hukumi wato wannan zuhulin na cikan hukunci ne likwacin sultanin tajalli saboda sadwa na karfin tajalli wai la in ko ba haka ba fama ka ne ya mikina min gafulu duk abin da ya kasance zai iya yiwa a yi rafkanwa alin salati a sallah likwatin saboda karfi mauki a hadila hadaratul ilahiyya kuma a cikin hadaran ubangiji min kauniya a kadul hududi tana da cikin mafi karfin haddodi allati tujibul muratiha wanda ya kasance a kiyaye ta wa azama da itina'u ya fi girma a lura da ita to wannan ya iya yiwuwa kenan tunda ya faru a halarar na rasulullahi wannan shine maganan da zulai ne ya faɗa da ce hal a ƙasar a ƙasurat salatun amnasita ya rasulallah magana biyar ne ake yi a sallah magana biyar ne a ƙasurat salati amnasita ya rasulallah wannan maganan a cikin sallah ana iya yin magana guda biyar ma dama bai wuce biyar ba baya ba zai ɓaci ba to amma dalilin sa malamai a gaba kenan dalilin sa malamai a gaba kenan saboda kar a zo a yi kwamacala ba nema ake kowa yi magana ba shi yasa malamai suka zauna a nan to in aka zo sai a yi magana da su kuma bai ɓaci sallah ba ce a kasurat salatina ya rasulullahi amnasita ya rasulullahi sallan mu amai da ita kasaru ne ko kamance ne sai manzo Allah ya ce ba yi ƙasaru ba kuma ban mance ba magana nawa sai manzala sallallahu alaihi sallama eh eh eh a kasurat salati na ya rasulullahi abna sita sai manzo Allah ya ce lam lam tukusar wa lam ansa ban yi ba ba yi kasaru ba kuma ban mance ba biyu kenan sai sa sai manzo Allah ya ce a sai shi zule dai ne yace la budda akwai daya dole ko an yi kasaru ko kuma an mance magana nawa uku sai manzo Allah ya tambaye sahabbai yace hal sadaqa zuliya daini zuliya daini yayi gaskiya sai sahabbai suka ce na'am to wannan shine inda cikin sallah ne magana biyar ba ta bata sallah eh magana biyar ba ta bata sallah a cikin li islahi salati idan ta wuce haka akwai matsala eh za ta baci in dai ya wuce aka kai hayaniya ta wuce biyar to ta baci duka wannan shi ne asalin magana ai abin da ya sa kenan na dawo da magana tun da ana magana ne a fiƙe hanci wani lokaci mutane ba za su iya ganewa ba in za su ji haka kawai za su ji shi wani hukunci ne amma haka abin yake in an ƙara to an fita kamar mutum ne a cikin fiƙihu ka yi rabkanuwa a sallah rabkanuwan ta kai adadin sallah ba sallah domin kwakwalwanka ya lalace kwakwalwa ta lalace in dai har mutum a rak a sallah ka yi rafkanuwa ka mance ka ƙara sallah hudu ka ƙara zaka a hudu a to an bugu to rusa sallar ake yi eh amma uku ka farka ka dawo to za ta gyaru eh kamar raka'a biyu kamar ce ka ƙara biyu ka tafi shi ma babu sallah eh duk go uku duk wanda aka yi shi wannan shi ba gyara amma in ka zo saura ɗaya ka tuna zai gyaru eh akwai kofa Allah ce na kira. Wa ma kaulu subhanahu wa ta'ala faɗa cika mashan bi su wal anad iskali na biyu kenan. Al iskali fi hadha abin da ya bada rikici akan wannan annahu kana min akbar al mursalin qadaran. Annabi Annabi Sulaimanu kaga wannan ai an warware shi. Kaji ka'idan duk akwai hadaran da take zuwa a hadaran ilahiyya wanda yake faruwa wanda mutum ba zai iya ba za ka iya saboda hasake-hasaken suna iya maka illa ka tsaya haka kawai kana kallon ka tafi kawai da kallon kamar yawwa kamar irin a hayanin wani lokaci mutum yana iya kallon kana kallon mutum to kana kallon shi har sai zo kusa da kamance shi kuma kake kallon to ganin kallon har zai matsa kusa da kai kuma sai ma magana tukunna kafin ka farka ka gane to a cikin hadara ma haske tana zuwa ka shine gainul gainul anwari gainul anwari ba gainul agayari ba eh ana kiransa gainul anwari mutarakibi ne hasken in ya dinga zuwa yana zuwa a jere a jere to kuma sai har ma kamanci mai kake ciki gashi nan kuma a hadara ɗaya kake tafiya kuma hadaran ne amma kuma ka sha wahala to wannan shi ne wallahu alam fa kai bai ta taminu qatal khayli ya za a yi a ce ya kashe dabbobi wata qati'a min gairi zambin ya yanke su ba tare da wani laifi ba na yujibu zalika li kaunihi ya wajabtar da wannan saboda kasancewarsa gairu mukallafatun wala fa'ilatin bi ikhtiyariha ba kallafa masa ba babu kuma babu wani aiki da ya yi don zaɓi la'ana musakharatun ta ta hukuma gairiya domin an yassare masa cikin hukuncin wani kamar misali faɗafi kamar han bi sauki wala ana yawwa to wannan tsarin da aka yi na annabi sulaimanu an ce to ai duk ya kawar da su ne ya yayyanka su an kashe su gaba ki daya saboda yaya suka shagalantar da shi to shine suka ce to ai ba haka bane wata qadiya hannun gairi zambin mina yujabu zalika لكون غير مكلفة ولا فائلة باختيارها لأنها مساهرة تحت حكم غيرها فكيف امتد به الحال كيا أكسى مهالية تأخذ في قتلها وقتلها فساد في الأرض يككشي سوء ونقوم برناني أبا انقصى Allah bai yadda ba ya bai yadda ba ai ba ai ko ruwa in dai ba rafi ka shiga ba in dai ka ebo ruwa za ka yi alola cikin buta ka yi alolan da shi duk ka zubar ai bidiya ne bidiya ne ka yi yadda yake yi iya wannan amma ka ebo ruwa amma ka ga wanka ba a ce maka bidiya ba eh ka yi ta farawa nan akwai abokananmu wanda suke wankan hawa daya akwai wanda yake zuba ruwa sai ya da bokiti biyar yake kafin a rasa ruwa yawwa da bokiti biyar yake to irin wannan kaga wannan shi ba wani doka sa cikin mota ba wani doka akan wannan amma wanda yake irin wanda ake bukata akwai kowane abu kaga wakar gasar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sa'i maza Allah ya wanka da sa'i to wa irin wayannan to su ana kwatanta su a kujerun da ake to akwai abubuwan da in har kaga ya fasadin fil ardi kawai ba yadda ka yi abubuwan da zai jawo fitina a cikin ƙasa ba o rasulullahi manzala ne la ta sawar min zalika zai iya yiwa yayi haka aljawabu an hada al-ishkal to abin da ya fada ga abin da Shehu Tijani ya ce jawabi akan wannan iskalin ilam anna al-hayla doki wa jami'ul hayawanat da dukkan dabbobi wala amwali da dukiya duka kullu musaharatin ta ta hukumul adami dokuna dabbobi suna karkashin hukuncin dan adami ta ta kuma al'adun da ya hukumar iradatul ilahi Allah ne yake nufin abin da ake so a yi da su lahu an ya fa'ala fiya ma ya sha'u ya yi ya aikata abin da ya so illa anna qatala ha bi ghairi zambin sai dai ya kashe babu laifi la ya hillu bai halatta ba sai ka kama abu ka kashe bai halatta ba lakin hada rasulullahi to fa sai dai wannan kuma annabi ne wa filu fi hadil qatali idan an ce ya yayyanka su eh in ya an faɗa kamin kauniya shagalatu an amrin layi saboda ya shagala gabarin al'amarin Allah bin nazari fi amriha a cikin kallon da ya cikin al'amarin ta ta fata haƙƙun nan hukukin layi har wani abu ya tsere masa daga cikin haƙoƙin Allah ne siyanan bi sababiya ya mance saboda sababin haka ma a kauni la ya sa'u tarku zalikal haqqu tare da kasancewansa ba wani abin da ya yi yalwata a gare shi ya bar wani fata wajja ijtihadu sai ya fuskantar da ijtihadin sahina izin a wannan lokacin anna kullu shughulil abdi dukkan shagali na bawa an amrin layi na goron Allah mu yi tsoho ya cancance shi wa yi laƙo da halakar da shi min kauni kana min rijal giratul ilahiyya domin yana daga cikin mazaje ne wanda nan yayi gira ne daga wato kishi ne da hadarin Ubangiji. Waje jihadu haza, ijtihadinsa dai wannan hasu bi shari'ati ya cancanta ne da shari'arsa. Ma'ana ba laifi dai. Ba laifi. Ko da yayi in ka ɗauki hukuncin to hukuncin ba irin hukuncin shari'an ka bane. Shi hukuncin irin shari'arsa ne. Saboda haka ba zai zo da abin da kai za ka ɗauke shi a shari'a. Domin shari'ar manzala da na annabi Sulaiman ba dai bane. la ilaha illallah ɗaya ne amma shari'ar da bambanci yake zuwa yanda aka kaga annabi Sulaimanu ai an yarda a yi gunki a zamanin sa a sa a cikin gida ma amma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in aka yi ba yadda ba ba yadda ba to duk wayannan irin wayannan in ka dauki wayannan hukuncin ka dauko shi ka da shi nan za a samu garari eh sau shi yasa wa fasihul li jami'iha duk wani shari'a wanda ya zo na annabawa da ya wuce to manzo Allah ya shafe nasa shi ya kamata ka mai da hankalinka a kansa ka tsaya ka mai da hankalinka a kansa ka tsaya wannan shine li'annahu mashru'un shari'a ne wa in kana fi shar'ana la yahillu ko da a shari'a mu ya halatta a kashe doki ba to kaga in ka zo yankan doki da kashe doki misali a wancan lokacin shi a shari'arsa ba komai amma a shari'ar mu nan akwai laifi li kauni rasulan mashru'un ko wa in kana fi shar'ana la yahillu fala yata'adda nazru na fi shar'ina ba za ka yi ta'adda mu yi kallo cikin shari'a mu ila in kari ba fa'alo fi shar'i ka ce to ai annabi Sulaimanu ma yayi a ba za ka faɗa ka ba in ka faɗa ka ko to an kwabe shi da kauni rasulan mashru'an domin annabi ne mai shari'a wa qad asna alayya rabbana kuma ubangijin mu yayi masa ya yabe shi duk da'ifatin cikin mutane allati asna alayha bil hidayati wanda Allah ya ce shi yana daga cikin wa'inda suke shiryayyu wa amara nabi na sallallahu alaihi wasallam da kitabi kuma Allah ya yi horo wa annabi Muhammad ya yi koyi da irin su qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wa min zuriyati Dawud wa Sulaiman zuriyan wa'innan wanda suka tafi da wannan shari'an akwai Dawud akwai annabi Sulaiman ka gani ai da Allah can ya siffanta su gabaki daya ya kawo annabawan ya jera su ko a cikin suratul an'am suma qala fi hakim ulaika alladhina atahum atainahum alkitaba sune wanda muka ba su littafi wal hukuma wan nubuwata muka ba su hukunci shine shari'a wan nubuwata kuma aka ba su annabta suma qala sannan sai Allah ya faɗa ba da hu bayan wannan tiyakin cikin hakin ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi wayannan su ne wanda Allah ya shiryar da shiryarsu kuma ake koyi eh annabi Muhammad kenan wa kafa bi hadha hujjatan wannan ya ishe ka hujja fi tasrifi fi'ili cikin abinda suka aikata fala ya taridu alai fi ma fa'ala babu wanda zai bijirantar da wani abu cikin abin da ya aikata li kauni mashru'an saboda annabi ne mai shari'a wallahu asna alai bil hidayati kuma gashi ubangiji ya ce shi shirye ne ya ce kuma ai koyi da shirin sa fa hadha jawabun iskal wannan shine ya warware maka magana saboda haka annabi Sulaiman yayi wani abu to a cikin shari'a sai ba cikin shari'an ka bane yawa saboda haka babu wani laifi a kansa babu wani abu wa sa'alahu radiyallahu anhu an tambaye shi tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa nassu su'al tambayar yadda take tabbatar da yawa don za a shiga karatu mai yana da rikici na matun balama da aka zo wannan karatun na faɗa muku yana da rikici amma na Allah a ina yake ne ina Allah yake wannan shi ne da wannan ya kamata in tada karatun a farko saboda warware mashakilu in aka tada karatun ya zamo a farko ne to za ku fi ganewa amma wannan ya shiga cikin wani tambaya wa huwa ma'akum aina ma kuntum illa huwa ma'akum aina ma kanu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wannan irin ga ni ga Allah ga Allah ga mutum ga Allah ga mutum ga Allah ga mutum ga Allah ga mutum to yanda abin yake in ba an yi shi a sabon kokwalwa tana safiyatun ba in ba ta to sai ta hargitse da daukan wancan da wannan amma aka bar wannan to watakila zai ba da ma'ana urbul bodi yaya kusanci yaya shiga yaya fita yaya abubuwan koski to wannan na ganin za mu bashi zuwa in Allah ya kai mu gobe cikin lafiyayyu da rai albarka annabi saboda mu kiyaye mu gane dan wannan din karatun zai taimake mu cikin gane waɗansu abubuwa masu yawa za a sa mutum zai gane waɗansu abubuwa masu yawa in ka gane jiha da tahayyizi shine lulluɓa ka gane menene jurmu to wa'innan karatuttukan idan ka zo ka gane ga jiha ga tahayizi ga jirmu to wa'innan ɗabi'un kowanne ka gane shi a kujeransa to za ka gane za a fahimci wani abu saboda in ka zo ana karatun baka fahimci baka gane duk abin da za a yi aka jona ma akan karatun baka gane ba to sai kuma sai a yi hagu saboda in aka zo waje kaza ce to wannan shine kaza shi ake kira da kaza to kuma za ka iya ganewa misali a ce wannan roban yanzu me ya tsare ba abin da ya tsare ya tsare ne saboda haka wannan sunan shi jirmu wannan sunan shi haizi domin ya lullube gurin da ba za ka gani ba ko kan allura ne in ya danne abin da baka gan shi ba sunan shi jirmu sannan kuma wannan haizi to yaya Allah yana haizi ne ko jirmu ne to anan ne rikicin anan ne rikicin eh eh اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاجب لما سبق ناشر الحق الحق والهدي إلى صراطك المستقيم على أهلها بقدر مقدار لازم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسل والحمد لله رب العالمين الفاتح